الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درام الحديث bakwai ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin daidai za mu tashi darasi na hamsin da ɗaya hadisi mai lamba ta ɗari biyu da tamanin za mu tashi ɗari biyu da tamanin da ɗaya shafi na ɗari da biyu a wannan littafi mai albarka na amal yau wallaila na ibn sunni rahmatullahi alaihi a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatul tarbiyya da ke unguwar gwamnan albarka inda za mu ci gaba da karatun mu a darasi na abdullahi kamar da muka faɗa shafi na ɗari da biyu muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya agaza mana malin ce babu ma ya kulu liman amma da anhu al'aza babu babu yadda zai bayani akan abin da mutum zai faɗa ga wanda ya zo ɗauke ba wani abun da shi a wani lokacin da kuna fiye da wani sai ga wani zari ya makale a cikin jeminka ko rigar ka zai karka ko baro to idan mutum ya ma irin wannan aikin ne za ka ce ma shi ne wai abin da za a koya ma wani ya dan karkaɗe ba wata kura ko wani zari ko na abu da ya makale a cikin ka yin jiri me za ka ce masa قال أخبرني محمد بن حمدويه ابن سهل قال حدثنا عبد الله بن حماد قال انبانا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن الفائد قال حدثنا اسماعيل بن محمد الثاني مولى عبد الله بن عمرو قال شيء مالك ابن السني yake malamin sa Muhammad bin Hamdawai ibn Sa'al ya karanta da shi ma ya biyo daga malamin sa wanda ake kira Abdullahi bin Hammad shi ma daga malaminsa Sulaiman bin Abdulrahman shi ma daga malaminsa Usman bin Fa'i shi ma daga shehin malaminsa Isma'il bin Muhammad As-Sahmi Maula Abdullahi bin Amr shi kuma bararren bawa ne na Abdullahi ibn Amr bin Al-As amma abin da yake daidai Abdullahi bin Umar قال يجي سمعت سعيد بن المسيب يجي نادي سعيد بن المسيب رضي الله عنه ko rahmatullahi alaihi wa haddi na ji shi yana zantarwa sayyid ibn al-musayyib sirjin abu huraira akhirul mutaqaddimin lahu yawa karshen magabata idan aka zo kansa an kure a gaba gaba cikin asalafus salih sai ce an abi ayyub al-ansari an karo daga abi ayyub al-ansari mai farin gida ko shine ya sunan zama Khalid bin Zaid shine wanda ya sauki annabi alaihi salatu wasalam a gidansa lokacin da annabi ya hijira daga makka zuwa madina to shine khalid bin bin zaid shine abu ayyub al-ansari shine malaman mu ke ce wanda mai farin gida mai farin gida ne kam gidan da annabi ya zauna ai ya fi kowanne gida wato daukaka radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى wai ya cire wani abu ko ɗan zare ko wata ƙura daga cikin jemin annabi alaihi salatu wasalam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi maka Allahu anka ya aba ayyuba ma takrahu kai ma Allah ya shafe ma ya kai abu ayyuba al-ansari duk abin da baka so kai ma Allah ya raba ka da shi yadda ka goge mun wannan dattin kai ma duk abin da baka so Allah ya raba ka da shi ya jabe ma wannan addu'a ce ne to ne kan da shi nau'u da haka wani nau'in daban قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون قال حدثنا احمد an gane ko game da ba a cikin alkalin mutsayi na ibnu tayyiya yayi ya soki hadisin saboda kusan mutum biyu da gaske an gane wannan Usman bin Fa'id din zaizi wanda za ku ga kusan mun babbaye shi a baya ba ba ko da sun raunana hadisin saboda wannan wannan bawan Allah to wani nau'in daban قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون قال حدثنا احمد بن هارون قال حدثنا احمد بن مهدي الاصبهاني قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا ابو هلال الرافعي عن قتاده عن سعيد بن المسيب ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه شيء ماله ابن السني yake malamin sa Abdurrahman bin Sa'id ibn Harun ya karanta da shi ma ya jiyo daga malamin sa Ahmad bin Harun shi ma daga shehin malamin sa Ahmad bin Mahdi al-Asbahani shi ma ya jiyo daga malamin sa Imran bin Musa shine malamin ya jiyo daga malamin sa Imran ibn Musa sannan shi ma ya jiyo daga malamin sa Abu Hilal al-Rasibi shi ma wannan Abu Hilal al-Rasibi sun ja masa layi saboda majhul ne shi kuma ya biyo daga katada mun ce katada makawo yana cikin tabi'ai baya gani amma duk abin da yake ya rike kenan duk abin da yake shi za wani daga cikin magabata na lokacin sa in suna so kar su manta abu zai je su biya ba sai ka tafi ka gama gajjalin ka ka dawo kace da Allah wannan abun kawai zai biyo mai eh duk abin da yake ya rike katada ibn da'amat as-sabiti kuma mafi yawanci ayin kuka lura ku ga yawanci makaji suna da wannan baiwa shin limaman duniya da ake da su malaman duniya ali sai kaga ai makawo ne dinbas makawo ne amma duk wannan karatu da kaga ana dauko littafin dinbas ana yi zama yake rika yi da ka ɗalibansa ne suke yi yadda kake gani a harami yana da majalisun nan akwai ɗalibai na gani kake yi waɗanda su duk abin da malami yake rubutu suke idan mutum ya je harami zai ga wannan har wannan majalisun malam abdulmutin albadin akwai mahaifinsa abdulrazak akwai fikiyul ari'ayyati wal azkar littafi ne da kyau mujallabi biyu na taba samun littafo amma na ga wato mutum ne mai salo wajen karantarwa to na ga ɗansa yana tafsiri da ɗalibai da kakurai a gefe waɗanda duk abin da ake ga kome kawai za su ga ƙoƙarin rubutu suke to irin wannan ne shine za ga littafi ya fito littafi ya fito to shi kansa alike yana da wannan ɗaliban duk wannan littattafan da da kaga sun fito an yi akan aikin hajji akan tauhidi akan kaza duka ɗalibai ne ke rubuta wani lokacin kuma an kanta ta kai sai a samu wani ɗalibin ya je ya zauna ya rika bin kasa ɗin daki daki ya rubuce shi tsaf sannan ya fito da shi a matsayin littafi abin da suke yi kenan to kata da kamar yadda muka faɗa makawo ne tasawuri shi da wani malamin da yake cewa shi irin wayannan ma ba a ce maka a ba a ce maka makafi domin makawo shi ne jahili sai wani ya ware shi a akwai makawo akwai makawuri akwai makafi yau wajen zai zuwari a ce kai kana jin wannan cewa makawuri ka san wanda yake da ido kenan an fahimta da kyau ko eh a makadi sun shi ne yake likirin an fahimta da kyau ko eh ko da yana gani bayyana bayyana ala ta'amal absaru walakin ta'amal qulubul lati fi sudur yanzu ma tijjani baji Allah ya ji kanka sai daga cikin malaman Kano ma tijjani baji kaga duk magana tajiri da ake a kasar Hausa yana cikin wanda suka yi wato tajiri tajiri na karatun tajiri a ƙasar hausa ba ba shi jani rabi wanda za ka ko yanzu ka je gidan rediyon kano kace a ɗauko ma irin tsofaffin kace da za ka je yana karantarwa kuma ba ba wai bangaren tajidi malami ne wato bi ma'anar kalima in ka je aka je majalisinsa kowanne littafi ka je da shi zai biya ba kana jan baki idan kai kuskure zai ce kuma duba kai kana kallo littafin akwai wanda da cikin ɗalibai da wata ran muna magana yace mana wallahi akwai randa sun je gidansa yace masa ya je ɗauko man littafi kaza a waje kaza ya je ta duba a kan littattafai ya da yake wata a ɓangare kaza za ka yace hawa na kaza a nan za ka zakulo hatta littafin ya je ɗaukowa zai zakulo ya san inda yake to abin da zai baka mamaki duk littafin da aka zo gaban sa da shi kowane iri ne na kowane fanni za ka biya kuma sai ban kuskuren wanda ne zai gaya ba ya ce ka kuma duba in baka gyara ba zai gyara ba to shi za za ku ga irin wayannan tsabur din da ake faɗa idan suka zo a kasar Hausa ne kawai ake mai da su almajirai amma ga profesa Isa Allah ya ji dan zamana da shi to da gurin in ne zo ganin kai sallah gurin mu yake zama ba a kira da sallah a hira ka ji ilimi na zuba malam profesa Isa a bangaren sai ke ne ke kuna hira ka ji baiwa ta musamman saboda haka a daina ku amfani da wannan shi sa wata baiwa Allah da rijin hirar ta kwanaki kace wai yatta yatta wannan ce ne sunanta ko gurguwa ce ta haife ta da ta daga ce ta tafi kai ta primary primary da ta je sai wai hedi masa ya kalle sai ki da ita sai ne zaki kawo ta ai kamata yi ki dai ki kai ta kawai ta yi bara ta ce ya ta ba almajira ba aka ta gaya masa ta ce ya ta ba almajira ba ta ɗauke ta je ta je ta wallahi zancen da nake hira bai hira da nake ya ji zancen da nake muku wannan bai Allah ta zama dakta ita wannan gurguwar da aka yi goyi cewa wai a biya mai da ita bara yanzu biya ji dakta eh a ba mala ba inda zai ji ai to shi ne duk irin wayannan duk wanda kaga Allah ya ajiye shi a doron kasa to yana da wata baiwa ta musamman da yawan mu ba ma yi wa kanmu su wata da su ni da mu zan yi baiwar da muke da ita ba amma a kan kanka ka zauna kai wa kanka su wata da ka ga me yake cikin tsinka menene weakness naka wani opportunity kake da shi sannan wani threat ne yake duk wannan ka kalla to shi ne za ka ga abu ya gazo ka san me za ka yi ka amfana ka kuma amfana da wani to da yawan mu ba mai wa kanmu wannan to shi sa muke zama inda muke zai ga mutum yana nan mai sai da dankalin hausa shekara goma kwano uku ne shekara goma gada za a ga kwano uku ne a gurin saboda bai kansa so da nalin ba shi kansa ne bai san baiwarsa ba wataƙila ba wannan ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya zai sa ya wato ya samu ɗaukaka da jiwa amma ya makale a gurin ko kuma irin baiwar da Allah ya mai ya kasa fada da tunaninsa yanzu daga irin baiwa da Allah ya yi wa mutanen filoli da da wa ake kiran su da furniture ai wannan ba ba wannan baiwar suke amfani da ita ba yanzu kaje kaga miliyoyi suke yi kaje ka tambaye masu auren da yaya za su gaya ma nawa ne gado kai baka san nawa bane sai in nan yanzu kana son da kasa da miliyan da yaje ne sakan ne wallahi gidan wani ne aka dan gyara shine za ka je da kasa da miliyan daya shi dai sakan ne ga abin da yake da ga yana sa da turai ba ga ji kake tambaye ni kai sai dai sakan ne miliyoyi ake magana za ka je ka kalli kujera da kyau a ce ma miliyan uku miliyan hudu kujera kawai banda da sun gyara abubuwan su za za ka ga suna samun wannan tadawur din ka je ka kalli masu dan gina a zuwa kana zuwa plan sai a ce ma ta ci dauka plan in za a yi ma da aiki a ce ma dubu ɗari ko dubu saba'in ko dubu ɗari da hamsin haka suke yi to wannan shi ne abin da ake bukata kada mutum ya zo ya raina kansa ai ni kaza a'a yadda Allah ya halitta ka yi ma baiwa to kai amfani da baiwar duk baiwar da kake da ita kai kokari ka amfani da Allah baya yin mutum ya gane shi kawai ba wani abu baya haka a sunnar Allah inda ya halitta ka to yi ma wani abu kai ne ka kasa ganowa kwarai kuwa to wannan shi to shi ne yake gaya mana yace al-asbahani qala hadathana imran bin husayn shi kuma ya jiyo daga ibn musa ya jiyo daga malamin sa imran ibn musa shi kuma daga malamin sa abu hilal al-razi shi kuma daga katada kan katada muke bayanin nan shi kuma daga sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib kuma akwai mutakaddimin mun fada yace Allah ba ayyub al-ansari radiyallahu anhu lalle abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda akada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai'an ya cire wani abu daga jikin annabi alaihi salatu wasallam ko jikin gemun sa ko riga ko da irin kwaro ne kawai ka kore wa mutum fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake la yakun bika su ya aba ayyub addu'a ce in sha Allah babu wani abu mai muni da zai tabbata a gare ka ya san abu ayyub al-ansari la yakun bika su ya kuma maimaita ba wani abu mai muni mara kyau da zai same ka fa ali kenan lawo na ka قال اخبرنا ابو القاسم ابن منيع قال حدثنا محمد بن كليب kaga ba ruwan su kaga kulaybi dan karamin bidiyo kenan ba eh kaga ba haka ne suka za dan da kulaybi ba قال حدثنا حسان بن ابراهيم ابن عبيد الله بن بكر الباهلي كيف مالك ابن السني يجي مالك القاسم بن منيع ya karanta da shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Kulaybi ba ruwan su za ga mutum ko sunan baban sa kata ko mutukar ba a mutumi ya mutu ba ruwan sa shi ne tunda sunan sa ne kyau ne zai faɗa kawai na sa dai ne kyau ne na sa da baban sa kuma ba wani abu shi da ikiri ba zai ce ikiri ba ibn abi jahl bare kuwa ke ikiri ba ibn abi jahl ala bukar a gocin bankar ka ba a bukatar ta tattan ita ce guda ɗaya a can biyu suke da wannan biya kasa su zuke mana a bayi daji ta biyo ba a rana sosai ba na lura shi kuma daga malaminsa Hassan bin Ibrahim bin Abdullahi bin Bakr al-Albani shi ma daga malamin sa yake kala akan Umar radiyallahu anhu an lihiyati rajul aw ra'ati jay'an sai da Umar ya tire ya tire wani datti daga cikin jemin wani bawan Allah an kawo shi da binnakira mubaham ba faɗi sunan bawan Allah ba daga cikin jemin sa ko kuma daga cikin gashin kansa fakala rajul sai wannan mutum yake sarafa Allah an tasu'a kai ma Allah ya kawar ba da duk abin yi shine abin da bawo yake to Allah ya raba ka da abin yi eh fakala Umar sai Umar yake sarafa Allah an tasu'a mundu aslamna yace ya Allah ya raba mu da abin yi tunda muka musulunta eh ai kana musulunta shi kenan kana musulunta shi kenan inda za ka mutu kana musulunta ka mutu dan aljanna ne kai ba wani dogon hisabi amma idan mutum ya je muka je yanzu biyu yanzu da muka taso a musulunci dogon hisabi za yi domin da yan bibiya ba amma ban san kulat mawazinu wa amma man kafat mawazinu tsakanin gudu da ba bi cikin ka sai an aula wanne yafi yawa wani ba Allah ya musulunta a nan waje dan malori ya zo tsallaka titi musulun da zama kenan ya zo a shekarun baya ya zo tsallaka titi mota ta buge ya mutu ko sallar ma bai ba kuma da aljanna bare kuwa kaga ai shine kamar usairam da muke faɗa usairam a yakin uhud ai kaga shi ma lokacin da annabi ya baro ya tawo an tawo yaki yana cikin kafirai amma da ganin ya ji cewa kai ya kamata ya zama a kafirci ba bai zo ya musulunta aka gwamza yaki kawai aka ga gawar da cikin ta musulmi a mutum saba'in din nan da aka yi wa shahada musulmi sauran sahabbai ke ji a me ya kawo shi cikin mu ya shiga burtu ya shigo kuma sai annabi ya ce musu ai ya musulunta yace idan kuna so ku zo ku ga wanda bai taba sallah ba eh ka kunna amma idan sai sabi ya sauka kai za ka ciwo mai ka zuba kwarai kuwa don na yanzu ka zo ka kure saboda haka yace in kuna so ku ga dan aljanna da bai taba sallah ba ku zo ku gani ga jira al-islam ya tifu ba kabulin shi musulunci kana shiga duk wani abu da yake tare da kai na laifi sai Allah ya goge ka zama sabo to wannan shi ne to sai dai a cikin muka mutu ka zo da Umar baya daga kafa yace a cikin muka musulunta mu Allah ya yi mana abu abun muni walakin idza ukhida anka shay'un faqul yawa kaga malam kar ka tsaya yi mana kama kai idan wato aka dauke wani abu daga gare ka kawai aka dauke wani abu daga gare ka aka cire ba wani datti abin da zaka ce bakul ka ce aka zati ya daka khairan hannunka ya dauki alheri ka dai faɗi wannan ya dauki alheri domin a dauke wannan da shi da kai ai alheri kenan yake ka dai faɗi wannan kawai amma kaka jingira annabi wani abu yawa ita ina Umar baya baya zancen ba daga gaba in abu ya tabbata authenticity yake nema ya inganta annabi ya faɗa shikenan in bai inganta ba to karka jingina annabi shine kuma dai to shi za a ga ya ce mursalun da'ifun mala albani ya ga a cikin tadrijin da yawa alkalimun tayyib kun za akwai alwadidu tayyib min alkalimin tayyib to shi alkalimu tayyib din ne yawa shi kuma nawa ibn al-qayyim dalibin da ibn al-qayyim al-jawziyya shi abin da ibn al-qayyim yake alkalimu tayyib ka zo za ga kamar an dinkin kure ma abubuwa shi kuma ibn al-qayyim ya zo sai ma warwara ai shi ne za ka gozu daga cikin malai ba jira kama juna ba za ka jin malam ya zo ya ce wannan abin ya kace gida hudu saboda wannan talan ibn al-qayyim gida biyar an ce kaza kaza kaza salo ne na ibn al-qayyim saboda shi haka yake abubuwan da wara wara to in ka saba da littattafa ibn al-qayyim to haka zaka ga yana yi zai koya wa zaka koya sosai zai dawo da wanda yake wani lokacin ibn taymiya in yayi magana a littafi sai mutum ne zurfin ilimi ne zai fahimta amma ibn al-qayyim ne zaka gani to zai ma warwara babu ma yaqulu idza waqa'at kabira babin da yake magana akan idan wani babba al'amari ya faru aw hajatir yahul muslima ko kuma iska mai duhu da taso kamar lokacin damunan nan iska mai duhu da taso قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا عمرو بن عثمان وحول السند قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا داوود بن رشيد قال قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السدي مالك انت ابو عروبه يا كلام دلي في كما يجي daga malamin sa Amr bin Usman wa hawala sanad wani sanadin da wani ko sai ce to sai ibn sunni yace wata hanyar daban sai yace akbarana abu ya ala shine sahibul musnad dama yana cikin malamansa a farko to sai yace abu ya alama ya ya karanta da shi kuma ya je daga malamin sa Dawud bin Rushayb shi kuma daga malamin Sala duk su biyun sun ce da isnadi na farko da na biyu yawa حدثنا الوليد بن مسلم قال جسمع أبو رمال بن سيدنا أنا أقول يوا أنا أنبتك بن عبد الرحمن shi kuma daga malamin sa ambata ta bin Abdulrahman kaji wani suna ko ambata shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Zadan shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yake wa qala Dawud bin Rushayd an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at kabiratu idan wani babba al'amari ya faru yanzu in a lokacin ne mutuwar ɗan ta sai a ce babban al'amari ya ba an fahimta yawwa ko mutuwar sarkin kano alhaji ado bayero sai a ce waka kabira yadda to kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan waka kabiratun aw hadat rihun idan wani babban al'amari ya faru ko iska ta taso muslima da ju fa alaikum bi takbir na hore ku da yin kabbara fa innahu yujri al ajjad al aswad domin yana tafiyar da kura ne duhu amma zai ke ma mawdu'i fabricated ne bai zai da annabi ya faɗi wannan ba wani ne ya ya koyi ya faɗa yawwa shi kuma addini ba a buƙatar fabrication abin da ingantacce abu ake so ka kawo eh mala ya kawo a cikin zikilatul hadith da'ifa babu ma ya kulu idza qadalahu hajatan babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan aka biya ma bukata ka aiki mutum ya je dawo yayi ma bukatar abin da kake bukata yayi maka ko ba kawai mutum zai je daji ajiya nan kawai kai banza ajiya su ajiya nan kawai kai shiru to shi ne za a koyar da mu ne za mu ce قال أخبرنا القاسم بن نذر بن نذر قال أنبأنا الخليل بن عمرو البغوي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك بن السني يجي malamin sa al-Qasim bin Nasr ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa Khalil ibn Amr al-Bagawi shi kuma daga malamin sa Abdullah ibn Mubarak jari kuma babban malami shi kuma daga Mama shi kuma daga malamin sa Qatada ibn Da'amat al-Sadusi shi kuma daga Anas bin Malik radiyallahu anhu kare yake halaba rajulun li rasul sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo ya yi wa wato annaba alaihi salatu wassalam mai tatsan nono ya tatsan masa nono a jikin dabba ya tatsi nonon dabba fakala sai da ya gama sai annabi ya ce Allahumma jannibhu Allah ka kyautata bawan Allah nan ka kyautata kyautata daga kyau fatu wadda sha'aru da duk furfura ta cika ba kai duk sai ta koma ba ka kawai duk gaji ne koma ba yace Abdurrazak ya kawo a cikin musannaf nasa al-musannaf na Abdurrazak a cikin hadisi mai lamba ta dubu goma sha tara da ɗari hudu da sittin da biyu haka ibn abi shayba shi ma musannaf nasa hadisi mai lamba ta dubu ishirin da biyar da ɗari takwas da ashirin da uku to a cikin isnadin akwai masu wannan musannaf kamar yadda nake faɗa yanzu ya riga ya yi wato tsarin gaske ne amma yana da kyau a ce ɗalibin ilimi in ma ba ka da na abdulrazak domin na abdulrazak ya fi tarkace a ce kana da na ibnu abi jaiba sosai kuwa sai a laibirarin ka kawai akwai wannan littafin gaskiya mutum zai more sosai amma yanzu da tattawai sun zama ko da zai na ga wani ya sa ruhul ma'ani na alusi dubu ɗari da tamanin da biyar mujallabi goma abin da za baya bin dubu arba'in arba'in ma sai kaga an ce ya yi kuɗi amma Allah ya danke yanzu mujallar jiko kuma dole ɗalibin ilimi ya biya in ko ba haka ba kana ji kana gani za a yi ta wasu zantuttuka in aka zo gurin su zai kai shi hannun shi ya ce kaza ba kai sai ka karya ta ba domin kuma ka karanta ba ka karanta ba to ma da yake babu kirki to babu da zai magana akan kirka Allah ya kare ita kirka kullum magana da muke shi ne zai binda idan mutum yana ya mutu yana wa Allah to ba zai yi bidiya da wuta ba ba kuri yan dije a wuta ba ba kuri yan dije ba ba nozi ba ba kuri nozi ba dije ba zai fite da wuta amin ya Allah ai kalibi da biya abada ke Iza ko jiya ina biya wa irin cikin malamai tauhidi a ajin da abinda nake wa yaran kenan nake musu ko ji kuka yi malamai sun yi sabani akan wani abu wani malami ya ce kaza shirka ne wani ya ce ba shirka ba ne to karfe domin ba ya suke abubuwan da suke dole domin kar mutum ya je ma su kina daji ita illa shirka in na ba su misali nake idan duk garin nan kakaf za a hada a soke ma a gaba da ai ba saukan qur'ani in dai ka mutu kana shirka wallahi Allah ba zai kula ka na rantsi da Allah ko kallon sa Allah ba zai ba me annabi yake ne idan mutum ya mutu mutum arba'in muwahidun waɗanda suke masu tauhidi shi sa ka yi kokari ka saba da mutane a makaranta gurin addini yadda da zarar sun jira suwarka mutum zai ajiye abin da yake bi gaban gawa kai rage wa Allah magiya ba abokin da ya gona gurin haɗuwa ta gurin Allah addinin Allah babu wanda ya gona wanda kuka da harkar business wata ran ya ji mutuwa ta ga inda wani ciniki ya zo zai iya ba zai iya hakuri da cinikin ba sai ya gama ya je musu gaisuwa daga baya amma a haɗuwar addini mutum ajiye komai yake yake kan gawa kai wa Allah magiya to annabi yake idan mutum arba'in suka haɗu a kan gawar mutum suka yi wa Allah magiya muwahidun masu tauhidi waɗanda ba sa shirka annabi yake Allah zai ba su sai arba'in kawai amma duk da kai an ce arba'in ta za abu ne mai wuya ba shirka ba ne gaba ɗaya kawai kokarin mutum yake gaya zai gina addini akan biyayya Allah shi kadai baya hada shi da kowa don Allah yake mace ka abokanka sai za ka iya zama kai analysis kawai kai kana da irin wayannan abokan sosai kawai ka zauna in ka zo ka yi tunani kawai ka ga in ka ga dama ka yi kana da irin wayannan abokan da kake jin wayannan daga Qur'anin sunna ne ba ta biye abu ne mai muhimmanci Allah sosai kana da su wanda da sun ji da su ka ko me suke za su hakura su taho to wannan shine illa domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar in dai mutum ya mutu yana wa Allah shirka ba ruwan Allah ne Allah ya kare آمين يا الله قال أخبرنا أبو يعلى قال أنبأنا إسحاق بن علي السرائي وحول السند قال أنبأنا أبو أنبأنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أبو يوسف الخلوسي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثني هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد العزيز في قوله تعالى شيء ما لم يكن السن يجي ما لم يكن أبو يعلى سايب واتو سايب المسند مسند أبي يعلى مجلد yace ya ji daga malaminsa wannan shi kuma ya ji daga malaminsa Ishaq ibn Abi Isra'il mun faɗi ma'anar Isra'il a larabci Abdullahi kenan shine Isra'ila bani Isra'ila ya ku ya'yan Annabi Yaqub domin lakabin Annabi Yaqub yawa amma wai nan Isra'ila bani Isra'ila da kake gani fantararru ne ai wannan Isra'ila yawa Isra'ila Isra'ila da ake magana yanzu wai nan fantararru ne fantararru ne ai da ba haka Allah ya faɗa su ya fa minhum muhtadin wa kathirun minhum suwayan kenan su na Netanyahu bandaralin kenan yau to shi ne yake shi kuma ya biyo daga wato malamin sa wa wala sanad wala isnadi Abubakar Annai Saburi wanda dai kake ji rawd ne Saburi shi kuma daga malamin sa Abu Yusuf Al-Qalusi shi kuma daga malamin sa Ali bin Bahar shi kuma daga malamin sa Hisham bin Yusuf shi kuma daga malamin sa Jurayj shine Abdul Malik ibn Abdul Aziz shi kauli da ala cikin fadin sa madaukakin sarki da yake cewa shura ka khalaqu ka khalqi aya ta shi take da cikin zuban da ra'ad ya farko aya yake قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أبتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في قل هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء khalaqu ka khalqin yake ba ta sha ba al khalqu alayhi yake kulli lahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al wahid al qahhar yadda aya take shine kul dine da su man rabbus samawati wal ardi waye ubangijin samai da kasai Allah yake kulilla dine musu Allah ne kafiran da an kace musu waye ya halitta saboda kasa za su ce ba Allah ne waye mai azurtawa ta Abu Jahil da shi da mabiyansa duk sun yadda Allah ne yake arziki amma abin mamaki wani musulmin yanzu da yadda Allah ne yake arziki ba shugaban da haka bai za ta gurin boka don wani ya fara tagowa yanzu ne ga ne ka ko su kafiran da an ka tambaye su waye ya halitta sabbai da kasai waye ke azurtawa waye kake yake kashewa ya raya za su ce ma Allah ne amma musulmin yanzu shi ne bayanin da nake yawan yi ko da yake kafirin da idan wahala sai wahala kuma sai gudu Allah kawai yake ke goma gurin sa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun idan kaga kafir ya dawo shi ga saka to Allah ne ya tsirar da shi amma da ya shiga cikin ruwa ya jira tambal tambal ba da kan trinity ba kiran jesus ba kiran gumaka babu Allah kaɗan yake kira Allah yake amma da na tsirar da su sun tsallake tsandauri sai ya koma kyauta sai ya ci gaba to amma mu musulmin yanzu in ya ji wahala kuma sai ya tafi gurin boka ka gane bambanci su da an suka ji wahala gurin Allah suke dawo shi kuma musulmin yanzu in wahala sai wahala sai ya koma gurin boka cikin ma ibn abi jahl mun ja ba da misalin ta karkashin wannan ayar ai dalilin da yasa musulunci kenan ya zo kawai shi bayan an kashe babansa a yakin a yakin badar a badar aka yi saboda haka aka zo kawai ya ji maka neman zafi yake kawai barin da ne ya zo ya hau jirgin ruwa ana cikin jirgin ruwa sai igiyar ruwa wai ya motsa ya fara tambar-tambar zai mai duka jirgin ruwa ta yadda ya ce zo jama'a kowa ya koma ga Allah ba fa musulmi ba ne yace kun san shi kare zai iya tsiratar da mu yace na ka ka fato jirgi kowa ya rika kira Allah shi kare ba kuma musulmi ba ne ana tsayawa a gurin bayan jirgi ya tsaya sun kubuta sai ce ya kuma kuma ba su yi ba da ji kuna jira Allah ya ce kuka shiga wahala shi kuɗai muke jira ya ce to wallahi da sake ya kuma biyan kuɗi ya ce a mai da shi garo ya dawo ya zo ya ce shi musulun da ne ya ce a je wa jarar su kawai yake Allah shi kada yake komai ba wani da yake dalilin musulun da sai kenan ya ga zahiri a aikace saboda haka wannan shi ko da yaushe fiye da abu zai je ya zo kar ka yi ka kauce wa Allah ka yi dai shi yake komai jarabawa za ta iya zuwa ma Allah ya gaya za ta domin shi Allah yana da wani abu kake na ta ne kai to ya gwada ka yawa ki kokari za ka yi kaci wannan jarabawa na ja ba ku misalin alaran mafai wanda aka zo da shi yace shi na ɗaya yake so wata sai alaran mafai yake na ɗaya yake so aka buga sai shi wannan gwani da yake so ba komai na dogara da Allah da aka zo aka ce kuri'a za a yi ya dogara da Allah tunda su kadai ne wasu yadda ba su biyu kowa na ɗaya yake ya ka ce su za a yi kuri'a zai ce su za dogara da Allah aka zo aka buga kuri'a ana bugawa mutumin da zai ɗauko na goma kuma shi ne na ƙarfi yake ji lahi na abin ba zan ba haba arafa ke ji lahi na abin ba zan ba to haka Allah ya kaga ba a je ko ina ba Allah ya gwada ka ce kai ka dogara da shi to wani ya gwada ka wallahi zai ne rukan da ji ne yake doka ga ni ni na bar ma dawa ji ya dauko na ji yake ni na hakura gana waka da sannan ba ka sura aka yi da shi haka Allah yake in da kake kai na sani to ya gwada ka in ka ji jarabawa kuma shi ke nan insha Allah zai ka dogara ta tafiya dalil halin to wannan gine an gane to kun ga to Allah madaukakin sarki yake gaya mana za ce ma Allah ne kul afattakasu min dunihi awliya shin yanzu kwariki wanda yake koma bayan Allah a matsayin masoya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra waɗanda su kakan kansu ba ta mallakar wa kansu amfani ko rage amfani cuta da amfani ba ta iya wa kansu komai sai Allah ya ce kul hal yastawi zulumatu wan nur yanzu ka hada haske da duhu tsakanin musulunci da kafirci ai tsakanin haske ne da duhu shi sa kan wani yazo ya rana ba haka ne to illa da ke miki cikin duhu a wallahi ba cikin duhu muke lafiya ba ai wani za ka ga an zo ana tattauna sai ce kowa fa da yake a duhu a me ruwan Allah da annabi ba a duhu yake da ba ba a haske take wato a fili dan kan wanda ya kuma cewa lalibiya ke cikin duhu kai da in dai annabi kake shi kai ba a duhu kake ba yawwa shi dai da yake bin wani shine lalibi a duhu amma dai kun annabi a haske shi yawwa a cikin rana yake bai dan wanda da bude ko kuma wanda dan daren ja hudu komai kana ganin sa ko allura ce ta bada zaka dauko to shi ne mutuncin duhu da haske an gane ko to shine yake cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu fa khalqihi fa tajaba al khalqu alayhi ko kuwa suna sanya wa Allah madaukakin sarki wasu abokan tarayya shine gurin shuraka sai muka lalle kul hal yastawi al'ama wal basir Allah ya kuma cewa shine yanzu ka kwatanta al'ama makahu wal basir da gani waye makahu wanda ba musulmi ba musulmi ko ko da makaho ne to shine da gani shine sannan ko Allah ya kuma cewa ya yanzu ka kwatanta a zulumatu wallo wala tantawi zulumatu wallo ka daidai da wanda yake duhu da wanda yake haske to sai Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka shin ko ku sun sanya wa Allah madaukakin sarki abokan tarayya ne shuraka jami'i ne na shari'a khalqi kada ku ka karki wadanda suke halitta irin da Allah fata ta ba da karku alaihi sai ya zarzo halittun su ta kuɗe musu rubi ke mutu sun yi kamar sai ne ya tsakanin halittar Allah da ta wancan ai mun sha faɗa da ce sama da ƙasa haɗuwa aka yi aka yi wata ran kawai sai sai Allah kawai yana jin haushi ya ce ba za a yi ba za a yi ruwa ba sai kuma ya ce wallahi yanzu za a yi ko ba haka bane amma da yake tasa ce shi kadai ko kuma Allah kasa yace kara yi masa ruwa yanzu baya so na sama yace kuma ruwa ya zama ya yawa a sama dubu jira'i amma da yake halittar su ce shi kadai ba wanda ya je makaran bane lokacin da ya ga damar yin ruwa yake yawa to shi ne Allah ya ce kulli lahu khaliqu kulli shay ga musu duk abin da ka gani da wanda baka gani ba ma Allah ne ya halice wa huwa al-wahid al-qahhar shine tilo daya daya wanda yafi karfin kowa kuma فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يجيب سورة الرعد أخبرني ليس بن أبي مسلم أنا أبي مجلس أنا هزيفة أنا أبي بكر رضي الله عنهما لأن هزيفة أبي بكر سيدنا أبو بكر سوسك رواية سكا yace in ma akbar zalika huzaifa an annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai huzaifa ya bada wannan labarin daga annabi wa in ma akbarahu abubakar radiyallahu anhu ko kuma sai na wakar ya ba da labarin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala cikin su biyun wani da ya faɗa yace an shirku akhbarikum min dalilin nawli shirka tana kuya a cikin ku yanda yadda wato tururuwa take tafiya akan fa cikin duhu an san fa aiko katin dutse fare da dutse na wuta shine ba hausa kenan sunan da kawai sai muke kasar dutsen wuta amma a gurin hausawa zai ce mama an gane ko yawwa to sai yace akan ka ga yanzu ɗan tururuwa jariri ya ki yaki ta haukan dutse a duhu ya za ka ganta to yadda shirka take kuyar cikin zukatan mutane ya fi yadda wannan tururuwa take yadda tururuwa take kuya a kan fa ba ne to shi ne yake faɗa to shi ka kaga ko da yake sai mun nemi tsari da ni shirka tabbacin ya zai kowa zuwa ga Allah Allah ya ce ba wanda ne kana yi da kullu ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah wa halin shirku shin ita shirka ba ita ce ba komai ba ce ai wa mai shirku ita shirka ba ba komai ba ce illa ma bi obi da min dunin lahi azza wa jalla ba dai bauta wa wani awar koma bayan Allah ba ɗaukakin sarki ai wanda ce wannan ita ce shirka ya rasu da ita ce shirka akwai wani abu shirka ne banda wannan in ba bauta wa wani Allah ba aw ma du'iyya ma Allah ko kuma a kira Allah da wani sa ko yace Allah sai kuma yace ya dan da ya yi ya Allah sai kuma yace ya dan da ya yi ya kira Allah kuma ya kira aljanna kaga ya hada ko yaro ga ya ido na aljannin guda bakwai da ake amfani da su bokaye suke amfani da su rana rana kowanne da ranarsa rana asabar aljariwa ne ranar litinin aljariwa ne har littafi ne ba wani na larabci wanda zai koya ba wannan abu a gaya ma wani a gaya ma cewa tsakiyar dare za ka tashi in dare ya tsala kawai mutum ya tashi da dare a bashi wannan wuri da ke cikin kuma dama an sa masa sharadin da ya yanka in ji an yana so a yanka shi a zubar da shi wani kuma zai a ce tsakiyar makabarta zai yi cikin dare wani kuma zai ya ce rana ta tsala tsakiyar rana ya samu ƙur'ani mai ɗiba ya raba shi ya hau kai ina gaya ma ya tsaya a kai a wuce wani kuma za a ce tsirara wani kuma za a cikin banɗaki ma zai za a gaya ba ka fara kuɗi kuɗi zai ne karɓa ba mutane ba ba kai ba talauci haka za a ce shi ne abin da ke da shi ne a yi shi ne a yi misalin da ake bayarwa wasu sun je gurin wani irin wannan malin-malin din gurin da wai ita mata mace sai ma ta je akan ƴaƴan da duk kusan su biyu ba su auri ba shine aka aiko wata ƴarsa ita kuma ba zaura ce ta zo ta kama ruwa ai shine amsar kawai ga ƴarsa nan ba zaura ta zo kawo musu ruwa shine abin da nake gaya wasu mata ne ce to kaga wannan ita ce amsa inda suna da hankali ga jiyarsa nan ita koro ta ake amma sun je ita uwar na mallakan miji ƴaƴan kuma na neman miji ga ƴarsa nan an koro ta ya za ta kirbe ta kirbe ya sa ta zauna kuma wai yanzu wai sun zo da umar dalik wani ba su ba shi da ke ilahi wa shi abada ai in mutum ya ce zai baka riga zai ka duba ta wuyarsa ya take in Allah ya taimake ka kana da tauhidi ko wallahi ka ci riba rayuwa wallahi ka ci riba kai kokari tauhidin ka ya tsaya yawwa to saboda haka sai malin yake to aw ma da iya ma Allah sai ji shakka Abdul Malik bin Jurayd Abdul Malik ibn Jurayd yana kokonto bakala da yake takilan ka ummuka ya tafi mun faɗo irin wannan kalma irin da sai sukan tamori ba sa ganewa aka faɗa ko takilan ka ummuka a larabci abin da ake nufi a ce mahaifiyarka ina ma mahaifiyarka ta yi wabinka wai har an gane irin su wailan idan balarabe ya faɗa yake kai yanzu baka gane wannan ba irin zane kai amma dai yanzu dan Allah duk wannan abu baka fahimta ba irin zane ba dadi bane yawa ashirku akfatikum min dalilin nan annabi ya kuma mai dawa shirka tana kuya a cikin ku fiye da yadda dan tururuwa dan kiyaye yake kuya akan dutse a cikin duhu ala ukhbiruka bi qawli bi qawli yudhibu sigarahu wa kibarahu kin bana gaya ma abinda in ka faɗa zai tafi yadda karamar shirka da babba ba au kabirahu wa kabirahu ko kuma wato karama da babbar su je ma'ana ɗaya ne kare yake kultu bala ya rasulullah ce ba ya bakin Allah kare yake ta kul kullu yawmin salata wa rana yace ko da rana da abin da zaka yi wannan da yawa ba muna riya wa yara islamiyya a addu'o'i da ake Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana alam wa astaghfiruka bima la a'lamu wa kirku yau to idan da addu'a za mu dariya ya Allah ina neman tsari a gurinka da in yi shirka da kai ina gani Allah ina neman tsari wa astaghfiruka ina neman gafara a gurinka ya Allah bima la a'lamu cikin abin da ban sani ba ne wa shirku an yakula shirka shine mutum ya ce adanin lahu wa fulan kun ji conjunction ka hada uwa da kace ai wani ne ya bani Allah ne ya bani da wani ba dan Allah da wani ba wannan ai ana yi ko ai da tuni an dauke babur din nan ai ba dan Allah da wani ba ba a zo ka sa wannan wani da ba a zo ba dan taimakon Allah sannan dole sai sannan ta shigo yawwa in ka sa sun ba to ba komai amma idan kake da ka hana su sun yi abu ɗaya kenan domin kwantarkin ne an gane ko yawwa shi kuma ba a buƙatar wannan abu su ba dan Allah da wani ba kuskure ne ba dan Allah ba sannan wani to an san wannan sannan din karamin aiki ba irin na Allah ba ne yawwa wannan su shi ba jijiya an ya kula da insan shi ne mutum ya ce laula fulan la qatala ni fulan kun ji ai ba dan wani ba da wani ya kake ba a so mutum ya jingilawa aikin Allah ka jingilawa dan adam ka hada Allah ya zama ya ce wa lam yakul lahu kufuwan ba shi da kini ne kini tako tako ta Allah bai da sa'a a ce wannan bakin Allah ya ba shi babu wannan shi daga dama na duk daga mun lokaci yayi dan da nan akwai abin da muka sanar cewa mata sun fara zuwa karatu akwai da daban su da ake nema duk da dai akwai mazan da suke bukata amma da mata muka yi rubutu to Allah ya sa wani daga cikin dattijanmu ya ba da kudin guda goma to an sa matan already ma yanzu da shi suke karatu an ba wasu da shi sannan akwai wani bawan Allah da ya ba da kudin guda biyu muna roƙon Allah ya saka musu da alkai Allah ya yawaita mana irin Allah ya roƙi kin sarki ya sa mu da mizani sannan zan gabatar da dakta ga da Abdulrahman Gombe ji a gefe na nan da yawa alaikum assalam wa rahmatullah da yawa yau za su fara ganin sa karatu wannan bawan Allah shi ya ji da kai bai buwa da uku da musulunci yauwa ta shi za kai da na zuwan gabatar da shi ga jina a zaune kuma ba abin da ya dame shi irin yanzu kawai ya gar ga jinan suna so suna da leko ka tashi da ya zarga yauwa ai ga wannan shi zauna dakta sunanta Abdulrahman dakta Abdulrahman in ji Allah ta'ala muna masa fata alkhairi justice kuma nan za ku gaisa da justice nan ga justice muna tare da su da cikin masallaci iyaye eh fare ko ya kamata shi na gabatar da shi yadda duk wanda ya ganshi a hanya zai gane shi dan uwa ne wato muna masa kitta domin yanzu ya ma bi mu falala yawa ya bi mu falala ne yawa fare da gaske muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a addini kuma Allah madaukakin sarki ya wato ya ya yi riko da hannunsa da abin da yake ji tsoro Allah ya madaukakin sarki ya masa magani muna roƙo Allah da sunayen da jawa Allah ya yawaita mana irin dan ko shakka babu kamar yadda na gaya muku wato in kar kwaɗayin sa akan abin da ya shafi addini shi zai baka sha'awa kwaɗayi yadda yake so ya san abubuwa na addini fiye da wanda aka haifa a musulunci wallahi fiye da yadda waɗanda aka haifa to gaskiya ko shakka babu na yi murna kwarai da gaske da zuwan sa karatu kuma ba wannan karatu ba duk karatukan da muke kusan duk mun gaya wanda ya sani za a rika ganin sa na faɗi wannan ne domin kowa ya saba shi duk wanda ya ganshi kawai da ta'azzurama gashi namu an fahimta da kyau ko muna roƙon Allah mana hukun sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya biya mana bukata duniya da lahira muna roƙon Allah da sunan da dawa Allah ba mu da muna mai albarka kamar da nake ga addu'a Alhaji Aminu dan da Allah ya gidan da gafara Allah ya kula da bayan sa injiniya ka jin mai rago da ya rasu da sun mai shige a wannan unguwar imamu da roƙon Allah ya kula da bayan sa Allah ya yabe wa kurakuran sa sannan alal da biyu fara da yake fama da kafa kuma muna sa shi a addu'a Allah mai hukuncin da ya ba shi lafiya dan uwa da ce mana wasiya da addu'a Allah ta biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta kuwa a gaba Allah ta shiga da wani Allah ta nuna mana gaskiya da ya shiga wani hukun duka Allah ta nuna mana tsariya tsariya da shiga wani hukun guje mana abin da za ku ga wannan fitila mun faɗa ɗaya daga cikin yan uwa wanda yake da kusan dubu ɗari uku dawowa karatun nan da nan muna roƙon Allah ko cikin sarki ya saka wata da alheri Allah ya yawaita mana irin kuma kamar yadda ɗaukai da muka faɗa matashi wanda ya yi wannan bajin da muna roƙo Allah ko cikin sarki ya yawaita mana irin Allah ko cikin sarki kada ya gaji da su ya saka musu da alheri Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين